ka gani wa in kana Allahu aliman bi kulli shay'in ko da yake ai Allah masani ne da komai yayin duk da kake yin abun ma Allah na gurin yana gani gashi kuma ya tambayi bayansa Allahu akbar tashrifu tashrifa bani adama wannan ubangiji ya nuna ɗaukaka ɗan adam kenan ƴaƴan annabi adamu ɗaukaka su ne ka gani alal mala'il ala wato bayan alal mala'il ala ya ɗaukaka tambayar da Allah ya yi wa mala'ikun nan tana daga cikin ɗaukakawar da Allah ya yi wa ‘ya'yan Adama tsakanin jama'ar mala'iku. Ka gani, Ubangiji ya tambayi mala'ika ɗan Adam, to ɗan Adam ɗin nan da shi da mala'ika wanne ne ya fi tsoron Allah, ka ga mala'ikan shi ya fi tsoron Allah. Amma da ya zo Ubangiji da ce ya halin da kake ba kai mala'ika sai ya ce ya aka baro bayina ‘yan Adam. Wai kimatu ijabatul mala'ikati bi qaulihim hikimar kuma cewa amsawar mala'ikun da suka ce da Ubangiji tarakana hum mun baro bayan ka 'yan adam a duniya hum salluna mun basu suna sallah wala zukuru kafira amma ai kaga basu ce akwai kafirai waɗanda ba sa sallar ba a gani yanzu da mala'ikun nan sun ga dama sai ce ubangiji mun bar musulmi na sallah amma fa akwai kafirai mun baro su ba sa sallah suna ta sabo to me yasa mala'ikun nan suka ki bayyana halin kafirai Allahu akbar wa tarika salati sannan ba su ambaci kuma tariku salati ba suka rufa shi a ciki an rufe shi ma sun ba sutura da ashe mala'ikun da sai ce mun bar waɗansu na sallah mun bar wani kuma sai da wakacin ya wuce ya tashi yayi mun bar kuma kafirai ma ba sa yi ba su faɗa haka ba suka ce mun bar su suna sallah mun same su suna sallah annal amala saliha wato shi kyakkyawan aiki yarfa'u li ali sama'i wato yana ɗauka ga mutanen sama su ne halittar sama mala'iku aiki mai kyau shine yake zuwa musu suke ta gani fa ya tasharrafu banu adama alal umumi kaga ashe sai aka ɗaukaka annabu ƴaƴan adamu akan gaba ɗayansu ba a wawware ba saboda sutura daga Allah aka ce an bar mu muna sallah an dawo an same mu muna sallah tare ku akwai kafirai akwai kuma tariku salati amma dan girmamawa da daraja dan adam kaga sai aka lullube gaba daya aka ce bayan ka suna sallah tare ku da akwai waɗanda ba su Allahu akbar wa tanazula alaihim rahmatu sannan rahama na sauka gare su wata kasiru arzaquhum sannan kuma arzuka suna yawaita ga bayan ubangiji da annar rahmata wato domin ita jin kai ta ummu dayawar asiya ka gani tana haɗe mai bin Allah da mai da mai da mai safan Allah dai kai barin mala'ikati bi da'ati bani adama abinda ake nufi anan wai su mala'ikun nan da suka ce an baro mu suka ce mun bar bayan ka suna sallah mun same su suna sallah ba su ce akwai tariku salati ba ba su ce kuma akwai kafiri mun baro ba me yasa domin rahamar ubangiji idan aka ce an bari ana ibada ubangiji zai yawanto arziki ya kwaro su ta duniya ashe ka gada za su ce mun bar wasu na sallah wasu ba su wasu tariku salati da ubangiji sai ware ya ba masu yin addinin nan arziki arnan nan kuma ya hana su sannan tariku salati ma a hana su kaga mala'ikun sun jawo azaba kenan ga ƴaƴan annabi adamu abinda su ba su kauna kenan saboda haka suka ce duk suna nan suna bauta maka Allah sai ubangiji ya ce to na wajabta rahama akan su sannan kuma zan kwarara musu arziki to in arzikin ya kwararo sai ya hada da kafirin da musulmin da mai saban kuma gaba daya kaga malaiku ba su da mugunta jama'a kun san wato abin hanyar da zamu rika bi kenan irin ka'idar da addinin musulunci yake karantar da mu soyayyar yan uwa tura yan uwa cikin rahama ba tura sa azaba ba soyayya da kuma haifar da soyayya da shuka soyayya duk abin da zai shuka soyayya tsakanin bayan Allah shi za mu aikata da magana da aiki in ka san za su haddasa gaba tsakanin musulmi to haramun ne kai su mun ƙa'idar addinin islama ba ta yarda da haka ba abin da zai haddasa kuma gaba in dai mutum ya sani ba akan kuskure ba ya nesance masa ka ji mala'iku abin da suka ce Allahu akbar to ina kace هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويوفي السحاب ثقالا
وهو الذي شيء بنجد النوم ka gani shine wanda eh, ya shi wasa- eh, ya? yake nuna muku walƙiya mai haskawa din nan ta fauce muku ido Allah shine mai aiko da walƙiya fat sai ga ta fauce mutum gani ya zama kamar makaho haufan da ganin walƙiyan nan mutane sai su tsorata kuma lil musafiri na balle matafiya kuma matafiyin yana halin tafiya a jeji in ya ga walƙiya walwal mana sai fargaba ta kama shi da tsoro yana cewa ruwa za a yi katsawa ta faɗo masa a jeji ka gani waɗa ma'a sannan kuma da kuma sa zuciya lil muqimi fil madari waɗanda suke gida kuma sun shuka a gonakinsu suna son ruwa ya samu su kuma da sun ga ana walƙiya sai muna ta kama su suna alhamdulillah ai ga nan ana walƙiya kila za mu samu ruwa gonakin mu su kyau wayan shi usaba sikala ubangiji shine mai halittar da farar da halittar gizagizai masu ɗauke da nauyin ruwa girgije to ta ƙaƙa ije kunso ruwa ya zo mazala ya ce ruwan da ake a duniya duk gaba ɗayansa wato ba shekarar da tafi wata shekara ruwa a cikin kudura Allah abinda Allah ya hukunta kenan kowace shekara ruwan da za a zubo daidai yake to inda abin yake bambanta idan mu nan mutanen nan wajen muka yi ta saban Allah muka yi ta saban Allah muka hana zakka muna ta yin zina an rasa mai cewa a bari kuma an ki bari din to a wannan shekara ruwan da aka auna din wato sai a ɗebo mana ɗan kaɗan sai a tura mai yawan wajen masu bin Allah waɗanda suka karanta saɓo idan an ba su can ma masu saɓan a ba su kaɗan ba za a hana su ba sai a ba su kaɗan a gani ba ku mutu ba ba ku ji daɗi ba kenan tunda kuna saɓa wa Allah to a tura ruwan idan ubangiji ya ɗan babbayar ya ɗan babbayar ga 'yan adam ɗin gwargwadon irin halin da suke ciki sauran gaba ɗaya sai ya tura shi jeji ya je ya tawatsar da shi yanzu in ka je kurmi a daji ko ina sai ya ga ruwa ga abinci ga ina badaja dabbobi da tsuntsaye su ci su koshi ka je malam ka ga abaraba ka ga ayaba ka ga rogo ka ga gwanda ba wanda ya shuka ba wanda yake ba su ruwa biri ya ci dabba daji ta ci tsuntsu ya ci su bushe su mutu waɗansu fito kuma a gani nan kwa mutane na ta kuka har ana addu'a Allah ya karuwa Allahu akbar mutane abin da yake jawo musiba irin halayen mutanen abubuwan duk da Allah ya ce a yi an basu an koma bid'a sabata an kawata bid'a kuma domin shi bid'iyin mutum har abada baya ganin shi yana bid'a da mai bid'a zai gane yana bid'a shi kansa da sai ya tuba da haka manzo Allah ya ce shi mutum mai bid'a wato Allah yana jikan kafiri amma ba a jikan mai bid'a to yaya ko shi mai bid'a ai musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka yana haji gashi ko Allah zai wa kafiri gafara in ya tuba ko a yau ya tuba ya kama shada ya mutu sai ya shiga aljanna amma ga bid'i ya shekara ɗari yana sallah da azumi da zakka Allah ya kai shi wuta kuma haka ce ya rasulullah ya za a yi haka ya ce domin shi mai aikata bid'a har abada ba zai taɓa yadda abin da yake yi ba kyau ba saboda haka ganin mai kyau ne ba zai bari ya tuba ba da zai gane ba kyau abin da yake dinnan da sai ya tuba kaga da sai Allah ya ji kansa kenan to ita bid'an nan da ake faɗa kowa da tasa kowa kuma yana ganin tasa ba bid'a bace itace ne azara irin ta rufin soran nan ta faɗa maka ido tana ta murgina ta tokare ma ido ta tsokane shi ta kafe kai kuma sai ka leka ka ce a dubi mm, gutsuran tsintsiya kwakwa idan wana ma ya ki cirewa kaji dubi azara a idanka cire ta mana tukuna yaushe za ka gano gutsuran tsinken kwakwa a idan wani komai zafin tsinken kwakwa ai bai kai zafin azara a ido ba to haka bid'a take yau haka take jiya haka take tunda in kana yin ta ba za ka gane kana yi ba sai ka hango wane ka ce wane ne mai bid'a kai nakan nan ba bid'a bane to nakan kuma yafi nasa muni Allah ya kiyaye mu haka manzo Allah ya ce za ka ga mutum wato itace ƙato ya faɗa idansa amma ya kasa cirewa yana gano tsinkiya idan ɗan uwansa yana cewa me yasa wani bai cire tsinkiyan nan ba to cire itacen ka tukuna kai ta kanka sannan kuma ka shiga ka cire tsintsiyar kwakwa a idan wani Allah ya shirye mu saboda haka masu wa'azi su ne farkon waɗanda ake koyi da su in mai wa'azi ya zama a sharari yana aikata kabaira kana kallonsa ga ƙarya ga kowane sharri to duk abin da yake wa'azanta Allah ba zai yarda jama'a su yarda ba jama'a ko ba za su yi aiki da abun ba sannan kuma a lahira wato za a yi masa wato kamar yadda ake kewaya dokin su ga ɗaura masa inji ya dinga kewayawa rake na matsi ruwan haka za a ɗaura malamai masu wa'azi a wuta ana kewaya da su jama'a su ce yaya ku kuke mana wa'azi a duniya ga shi yau ku kuma mun zauna gu ɗaya har kuma kun fi mu shan wuya sai ce ai duk abin da muke wa'azin nan mu ba mu aikatawa saboda haka azaban mu tafta ku to yau haka ake mai wa'azin yau yawancinsu a shararai ne yawanci ba duka ba sai ga mai wa'azi ya gama wa'azi ya tafi gidan giya ya tafi hotel duk saban duniyan nan ba wanda sai wanda bai gada ba zai ce ai ni ajizi ne shikenan ga abin da manzo Allah ya ce masu wa'azi su ne farkon wanda za su fara barin abu mummuna su fara yin kyakkyawa in sun gaya jama'a sai su yarda sai su aikata domin in ka hana mutum kai ka je kai kai masa wayo kenan ai Allah ya kiyaye mu to yau an mai da wa'azin wani abu na daban ba tsarin wa'azin ahli sunnati da suka yi ba ahli sunnati da suka yi wa'azi wato sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya jama'a suka taru sahabbai suka yi mubaya suka yarda da shi ya zama halifar annabi akwai waɗansu laraba a ƙauye da lokacin zakayi sai suka ce ba za su bayar ba suka aka aika a bada zakka suka ce su ba za su bada zakka ba me yasa ba za ku bayar ba suka ce dama annabi muke ba to annabi kuma baya nan wa za mu ba zakka sai manzo Allah in sai na Abubakar yace ai annabi ba shi ne yace ai zakka ba ba kuma shi ake ba ba Allah ne yace ai zakka Allah kuma ake ba Allah kuma yana nan sai na Abubakar ya tara sahabban annabi duk gabaki ɗayan su yace yanzu mutanen nan da suka hana zakka suka ce annabi baya nan ba za su bayar ba menene shawara ku sahabbai akan wannan abu mai zami sahabbai yawanci suka ce to yanzu abin da za a yi Abubakar tunda yake gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura mutanen nan kuma sun hana zakka to hana zakkan nan tasu ridda ne sun fita addinin islama kenan to idan muka taba su da fada to za a rika mana gori ana cewa manzo Allah dama shine mai rayar da addini tunda baya nan gashi mu za mu musa saboda haka abinda za mu yi mutanen nan mu kyale su da Allah in ji sahabbai suka ba Abubakar shawara abubakar ya ce haka ne duk kowanne ya tuntuɓa sai ya ce i haka ne a kyale su sai na abubakar ya miƙe sai a tsakiyar sahabban ya ce ya rantse da sarkin da ransa yake ga ikonsa Allah kenan ya ce kun ga da baibayi da baibayi idan mutum yana ba da shi zamanin annabi duk shekara a yau da manzala ya kaure ce ba zai ba da da baibayi bai ce wallahi zan sa ta kuɗi in sare shi akan da baibayin nan guda ɗaya balle raƙumi balle akuya balle tinkiya balle da dino balle abin noma ya ce dole a bayar ko an so ko an ki sai da bakar sai ya ɗaure yaki sahabbai sai dole suka bi shi sun san ya fi ƙarfinsu domin an ce dukkan sahabban da Allah ya halitta wa annabi ba mai tsoron Allah kamar abubakar kowanne cikinsu mai tsoron Allah ne iya mutuka amma ba kamar abubakar saboda haka ya ɗauro mara ya rataye takobi ya hau doki ya ce za ni ko da ni kaɗai ne ya yi sai an karɓo haƙƙin Allah shikenan sahabbai sun san abin ya fi karfin wasa kowa sai je daura su aka dauta ku biya ka je laraba nan wanda ya bayar shikenan ya tsira wanda ya hana sai a sari su kun ji irin yadda mutanen kirki suka yi to yanzu kuma ba haka ake ba yanzu wanda zai ce ni dinnan ni na kirki ne shi yafi kowa lalata kuma sai dai a baka gyaruwar take saura kuma ya tura su wuta amma in ka duba da ƙarya da munabunci da komai sannan kuma shi ba zai yarda sako yake ba sai ce shi gajiyayye ne da zai yarda masaɓi ne kaga zai tuba ya istighfari Allah sai ya masa gafara Allah ya kiyaye mu to shine ubangiji yake faɗa a nan wurin shi sahaba su ƙara ubangiji ya ce muna farar da halittar girgije mai nauyaya da ruwa ya ɗauko wai sabihu ra'adu kana ganin wato arradu mala'ika da ake ce musu ra'adu isa biyu suna tsarkake sarautar ubangiji shi ra'adu dinnan mala'ika ne wanda aka wakilta da kowane girgije suna tare shi ke kora girgijen nan ko ina girgijen zai mala'ika ne yake kora shi ka gani bihamdihi yana gaurayawa da yaban ubangiji yana cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi war mala'ikatu mala'iku kuma to ba sai kai gaba ba ويسبح الرعد بأمره والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المهان
shi mala'ikan nan wato su mala'iku suna tsarkake sarautar ubangiji min khifati saboda tsoron Allah ko da yaushe mala'iku suna subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi waɗansu kuma subhanallahi waɗansu na walhamdulillah waɗansu na Allahu akbar haka suke ta yi abadan an ce ma wanda farkon wanda ya ce subhanallahi mala'ika jibril shine farkon wanda ya ambata kalmar subhanallahi Allahu akbar farkon wanda ya fara ce alhamdulillah kuma annabi adam da yadda Allah ya busa masa rai ran ya zo ga wato bakinsa a nan bude bakinsa sai ce alhamdulillah sai mala'iku suka yi masa tashmiti suka ce yarhamuka rabbuka ubangijinka ya ji kanka shine aka sunnanta wato cewa dukkan musulmi in ka ji ya yi atishawa wato ya ce alhamdulillahi to wajibi ne kai kuma haƙƙi a kanka wato na wannan mutumin ka ce masa ya rahamuka Allah in dai kaji ya ce alhamdulillah amma in bai ce alhamdulillah ba ya ihun atishawa sa rabu da shi shi ma bai san abin da yake ba Allah ya shirye mu wa rasul sawaika ubangiji yana sako tsawawwaki wa hiya narun ita tsawon nan wata wuta ce ta harutu da sahabi da take fitowa daga cikin gizagizai wato take bullowa ta cikin hadari ita wannan wutar ta tsawa fa yusibu biha man yasha'u sai ubangiji ya samar da wanda ya so da wannan wutar ta sauka ta kwata riku sai ta kone shi nazala fi rajulin wato wannan aya ta sauka ne ga wani mutum ba'asa ilaihi nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aika wannan mutumin ya da'u ya ce aje a ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran wani Allahu akbar da aka je aka gaya masa aka ce ka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman ka faƙala da buɗe bakin wannan kafirin sai ya ce man rasulullah wane ne manzon Allah kuma wa mallahu waye Allah ma kaji shakiyanci amin zahabin ko amin fidatin amin nuhasin shi Allah da kuka ce har ya aiko wani shi Allah nan na dinare ne ko ku azurfa ne ko ku wani jan karfi ne ban san shi ba fa nazalat bi saikatun yana gama magana sai tsawa ta faɗo masa ka fa zahabat bi quhfi ra'sihi sai ta ɗebe kansa gaba ɗaya daga kunne abin da ya sama ta ɗebe ta bashi nan ya ƙone kurmus na kiyaye mu da musu da alƙur'ani wa hum yujadiluna fillahi to su kafirai har abada dai suna musu da Allah ne wa hasimuna annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman fadattakewa da annabi su fada dai da annabi abin da suke so kenan kar a zauna lafiya su tsokano rigima dai su kafirai aikin su kenan ba sa fatan zaman lafiya duk inda suka san in an yi abu zai zama rigima to sa tsokano wannan abin ji hasimun annabi haka suka ta neman husuma da annabi fillahi wai kuma sha a cikin sha'anin addini cewa ku yi kaza ku bar kaza shine laifinsa baya zagin kowa baya cutar kowa shine ma mai taimakon kowa masoyin kowa wa huwa shadidul mihal ba san ubangiji shine mai tsananin riko in ya kama mutum baya kubucewa ba ran da mai musu da annabi ya mutu bai daina ba idan ya je lahira in Allah ya kama shi wato ba zai taba jin kamu irin wannan azaba ba kuma ba za a daina musu azaba ba Allah ya kiyaye mu alhamdulillah sai mai addu'a nan saboda dare yayi kuma gashi yin farko ne an huta alhamdulillah Allah ya ba mu albarka alqur'ani ayi salati goma ga annabi Allah ya shirye mu shirin addini Allah ya sa alqur'ani ya zame mana haske duniya da lahira Allah ya sa ya zama jagoran mu duniya da lahira albarka da Qur'ani. Allah ya kiyaye mana abin da zai cuci mu da lafiyar mu da mutuncin mu da addinin mu. Amin. Salati goma gaisuwa ga sayyidina Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sallallahu Allah ya sallallahu alaihi wasallam. ko Allah sura uku Allah ya kai ladanta ga mahaifanmu da suka mutu da surukanmu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da dukkan musulmi ubangiji allah ya ji kansu allah ya gafarta musu waɗanda muke tare da su kuma ubangiji allah ya raya mu kyakkyawar rayuwa cikin addinin islama kulhu allahu ahadun uku lamini da lamini da lamini da lamini da lamini da ku karanta li'ila sura daya Allah ya bamu lafiya Allah ya bamu zaman lafiya wani abu Allah hazin bai ce da zaje a nasarullahi Allah ya taimaki musulmi Allah ya ɗaukaka addinin islama wato nasira Allah ya gafarta mana zunubanmu wanda muka yi su muna sani da wanda ba mu sani ba wanda muka yi su ƙanana Allah ya gafarta mana manyan ma Allah ya gafarta mana Allah ya lullube mu da rahamarsa Allah ya ganar da mu gaskiya mu bita Allah ya ganar da mu ƙarya mu nisance mata albarka alqur'ani Allah ya shirye mu Allah ya shirye dukkan musulmi gabaki ɗaya mu albarka alqur'ani mu cika da fata albarkar sirrin da yake cikin ta ubangiji Allah ya amsa du'a'in mu yadda muka taru ana Allah ya tara mu a darus salami kuma yadda muka zo nan kowa Allah ya kai shi gida lafiya بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتعز من تشاء بغير حساب الحمد لله ربنا kuma gidansu kenan Misra domin ka san sai da Musa alaihi salam mutumin dama can a Misra din yake gidan sai aure nan ya girma tun ina yayayye tun ba ya shi ba ma da haihuwarsa ko kwana bakwai bai ba aka raba shi da uwarsa domin zamanin nan shi ke auna ya riga ya kafa doka boka ya kafa sharri ka san boka shine sharrin dukkan bayan Allah to shine dalilin rabuwa da annabi Musa aka ce za a kashe shi boka ya gaya masa yace wato akwai wani mutum za a yi shi akwai abin haihuwa ba a shi a kasar misra idan an haife shi kuma a dalilin wannan mutumin namiji ne kuma saboda shi sai kawo mulki ka kare farar kuma yace a nan kasa aka ce yace to ku ba zai rayu ba haihuwa kam ba zan ana haife shi ba amma kuma ba zai rayu sai ki ba sai yace da jama'a ya tara dukkan sarakunan da suke karkashin ta su kuma suka fito da hakimansu hakiman suka zo da dagatansu da masu unguwanni yace abin da yasa na fara ku kowa ya je kasar su ya naɗa mutane waɗanda za su zama masu duba gidaje wato masu duba gidaje ga maza ga mata ai musu alama su kuma irin daban idan sun zo su shiga wannan gida mata su shiga cikin gida su duba mata yan uwansu domin mace ita ta zo mace in kana da ciki to in mata suka zo dama sai su shiga gidanka da sun shiga sai su ce matanka nawa sai ka ce guda ka bani su fito sai su burbuto duka sai su kowace ta ɗaga rigarta sai su kada rigunan su sai waɗannan masu duba gidajen wato ka iya ce musu ma masu duba gari kawai sai su ɗaga riga sai su taba sai sun taba inda ciki sun sani in babu ma sun sani to dan akwai ciki sai ce cikin ki wata nawa ne sai ki faɗa wata kaza kenan sai su rubuta sai su wanke matar wani ɗan wani tana da ciki mai wata kaza shi kenan kullum wata sai sun je sun kewa haka take bakin kasar da ta aure mallaka saboda boka ya ce za a yi namiji ya zama a dalilin su zai rasa rautarsa ka san da sarauta in an ce za a raba da sarauta to abin da ka ga bai ba sai dai wanda Allah bai ba ba ya dinga malam sai da tsakanin zamanin da yake a kashe wannan a kashe wannan dukkan da aka kama dama ba yadda a ce a cikin gida ba mayan ka aka ce ƴaƴan mutane dama da ta zo ta ga kin haihu sai ce mai gita ta tashi da ta gani namiji ne dama sai ta rubuta da ta rubuta sai ta ɗauka ta sai a je a dinga tara a wannan wuni sai an tare bakin nagari in an tare sai a yi kisa gudu sai mata kaɗai za a bari haka fir'auna ya dinga ya dinga ya dinga malam ana nan ta zamanin da ita wannan ya tumar annan musa ta samu cikin sayar na musa amma kuma suna zuwa suna duba ta zamanin nan sai duba garin da take duba ta wacce ta zo ta gani ta ce cikin nan naki wata nawa take kaza ne ta ce to zamanin nan ta ce mata to shikenan ana nan ana nan da aka haihu da wannan ta yasa annabi musa sai ta ce to ga shi yanzu wance in ta zo ta ga ɗan nan za ta kashe shi ni ko ba ni da wani ɗa kuma wanda nake ganin sa sai wani Allah da ikonsa da ya nufa Musa sai ya rayu sai aiko mata yake yanzu abin da zaki a gaya mata a mafarki sai ta tuna wannan la'alla kuma an ce ilhama ce tunani ne kawai ta yi la'alla kuma an ce a mafarki ne Allah ya sanar da ita aka ce ta nemi wato kafin ta nemi abin nan yanka katako ne mata akwati ta auna tsawon annabi Musa tsayinsa da fadinsa ta auna daidai ta kai ta ce ina so ku yi min akwati mai fadin wannan mai tsawon wannan kuma ta kai ta ba da lada aka yi mata aka gyara shi aka mata kamin zamanin da mai duba ciki za ta zo Allah ce to ki dauke shi ki sa a ciki kar ki ji kin ji ta ce to Allah ce za kar ki ce zai halaka kar ki ce kuma ko da zan gani shi kenan sai ta ba da gaskiya mallam ko ce muku sai kin da kike fada mai nauyi a cikin akwati da ta shin fada sai ta kafa ibn Musa alaihi salam sai ta shin fada akai kuma sai ta lullube shi sai ta kawo mutum akwati kuma sai ta rufe sai ta sa ta sai ta kulle Allah ce ke tafi ba ki kasan litira a bakin kusa da ruwa ne. Allah ce ki je bakin ruwa in kin je ki ɗauki akwati ki zulzuma shi a ruwa. Ki dawo gida. Ban shi kenan kuma. Shi kenan tana dai tunani ta ce abin nan kuma in na tashi ma kashe wa zai tunda kuma umarnin Allah ne ina cika Allah na da iko ya cika mana alƙawarinsa. Malam sai ta ɗauka ta je ta jefa akwati. aka dace da ranar kuma da ta jefa shi ana kwana ana tashi yana ta murgin murgin yana ta murgin murgin yana ta murgin ruwa na tafiya da shi sai da aka tashi wato zamanin ana yin su an hada irin babban su din irin wanda mutanen bakin kogi suke an hada gari da gari da na ana yin babban su na shekara to har ashi fir'auna da kansa ya zo kallon su ka san babba komai girman sa inda na sarauta ne baya rubuta son wasa wai shi ma zo kallon su ya kace wallahi shi ne ka jara ta manya gatan wasa idan ya sun yi gaddama kenan in dai gafar wasa ne shi ma ya zo da su rannan shi kenan sai aka dace ga shi an girka mai gadansa yana zaune ga jama'a ga matar da yake so kuma yake jin maganarsa ita ce asiyatu musulman nan wacce bisa tana musulunci ba tana nan da abin da ya gaya mata Allah ya lafa ko ba abin da ta faɗa ba iya ke ta yi ana nan ana ta su ana ta su wannan ya zai kamo kifi ya fito shi kuma fir'aunan suna nan ana ta kaɗa-kaɗa da wasa iri iri ana kallo zamanin dan wani da ya nutsa ma da sai ɗauko akwati sai ji abu dunguru sai lunguro da lungurowa haccan annabci sai ji akwatin bai taɓa ganin abu mai kyau kamar ba sai ce wannan akwati ai ba shi da gun da za a sa shi wajen sarki bari kai sarki ko zai mun kyauta shi ko fir'auna ya taɓa haifa ɗa namiji da kuma sai yarinya karama mace ce ita ma yarinyar kuma ubangiji ya nufe ta jikita albara da ta yi karama kuma Allah zuba mata albara ita ce nan kuma ya haifa da kuma mulki a zamanin ba su masa shi kenan aka akwati suka gani fir'auna ya ga kyan akwatin ya duba ya duba ya ce kai shi bai taɓa ganin abu mai kyau kuma wannan ba to akai akai a fasa akwatin a game ya ciki aka kasa akai akai a murɗe abin da ta kulle kuma aka kasa sai ita asiya din nan musulman nan sai ta zo sai ce asiya kin gani wannan abu muna so mu gani a ciki gashi ya gabar jama'a ce wannan ai mai sauki ne zuwa da ta kama kwaɗan malam sai ta buɗe fir'auna yana maki shike nan da ta buɗe sai ga yaro shawa yadda ake so ba da yadda su da cikin wannan amma ba su gane namiji ne kuma guda ya ɗauki ya ɗinka guda biyu waɗannan manyan nan ya sa ba sai ta yana sha ashe zamanin ubangiji ya gudanar masa da madara daga aljanna a nan ba ma son da miki saboda kai ya sarauta to asiya din Allah ya nuna mata cewa mutumin nan mai daraja ne sai ta ce masa in fir'auna sarki kar kai haka kaga wannan yaro kamata yi mu bashi domin kaga kai baka haifi ɗa namiji ba ni ma ba ni a sai an yanfa na zai mana amfani a ce dan mu ne auna ta kowa waladan in mun ga dama ma mu gamar da shi dan ma rika ta dan mu ne kawai fir'auna ya ce shi bai taba a yanka ta ce to ni kan ban yadda a yanka baka bari idan ya koma wayo muka ga wani abu ba daidai ba ba shi kenan sai a yanke shi ba zai gagare mu ne shi dai a kan dai ba dama ya ki magana ta sai ce to a bashi yaron inda fir'auna dai bai amince ba kamar ya sa a kashe kamar kuma ya bari yana niyya ko a sace zai sa abiya ba ta sani ba a je a kashe wannan yaron shi kenan rannan kafin a tashi daga gurin ita 'yan sarkin nan tana nan mai albarar sunan 'yar karaman nan to annan Musa sai ya tafi yana rarrafe yana rarrafe ta zo ita kuma gurin yarinyar mai albarar sai sai kama hannunsa sai taba cikin ta irin wasa da yaran nan in sun za su taba da tabawarsa da ya sha ba sai ga matawarci ras ba ba taba yin albarkun ba sai a ta ta ce wanke ya tace na yaya jikin ke lafiya ta ce wannan yaron shine ya taba jikina maza afiya ce ta ɗauko ta kawo fir'auna ta ce na ce da kai a sai an yanku ana a kofi zai amfani mu kaga ya ce mai mana amfani to kaga duk wanda ya rasa lafiya a cikin mu ga mai magani da ta ce a yanka shi yace yace afiya dan dai kin ce a bashi tunda ya koma haka daga yanzu ma yanzu kuma ne girma ta san hankalin namiji ya bi da cewa ita ta san abin da take shi kuma yana cikin tsoro shi tsoro biyu ne yake cikin sa ga tsoron kar a bashi ya zo wata ran ya kaɗi zama dalilin mutuwarsa ga kuma tsoron kar ya ɓata a ta yaran ta ya ƙasa tsoron ta yake ji ita take mulki da shi zamana Allahu akbar Allah ne biko haka dai aka yi dole ya bari dashi Allah ya dafa annan Musa ta ya rayu sai aka tauda annan Musa gida aka zauna da shi a cikin gida aka ce to yanzu wannan yaro cikin iyaye matan nan waɗanda aka yi ta yanke ‘ya'yansu maza sai a je a kawo su ba su nonon su sha ya rayu mu biya ta lada shi kenan a je a kawo nonon wannan ya ƙi karɓa a kawo nonon wannan ya ƙi karɓa ya ƙi sha duk nonon matan nan da suke ƙasar sai ya ƙi sha zamanin nan kuwa sai ya ce to shi fir'auna ya ce to asiya ta ce na'am kin ga yaron nan zai ja mana wahala da shi ya ƙi shan nono to me za mu ba shi ya zo bi ku bari a yanke shi mana suka to kai abin da suke akwai wata mata tana nan tana jin maganar ake ita yar uwa ce ga uwar wannan shi Allah mu ta ta ji labari yadda yar uwarta sai da danta ta kuma ji yadda aka yi aka tsinto wannan dan amma ba ta faɗa ba da ta ji an ce yaro ga sarki na neman mai baki ne ya ki karba ta ce ni ko ina da yar uwata amma ba a nan garin take ba da zan zo da ita danta ya mutu ko zai tafi nononsa kuna son a sha nonon ba ko ko ce dan gari aka ce mu bai bukatar mu ne ta sai rayu sai ta tafi can mara ta da yar uwar ta ce kije ta tawo da ita ta ce ke gata ita ma ta mutu dan ta ya mutu gashi amma nonon ta yana cika yana cika da kai nonon dama da ta dauki nonon ita ga ta mata Allah Musa ce da ta dora masa ma da sai kama ya dinga sha dinga sha sai ku aka ce da Fir'auna ai ba ko nan da aka kawo gashi ya ta nonon ta ya ta har ya kushi na tawasan sa